الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبع سنتهم إلى يوم الدين أما بعد فاتقوا الله عباد الله وعيدكم عيد مبارك عليكم وجعلنا الله وإياكم من المقبولين الفائزين ونعوذ بالله من الضلال واللعنة بعد رمضان إخوة الإيمان فإن مبنى دين الإسلام على الوحي والنقل الصحيح لا العقل والاستنباط أيها المسلمون اتباع النبي صلى الله عليه وسلم أحد ركائز دين الإسلام وأساسه فما جاءنا من أمر ونهي في كتاب الله أو سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وجب علينا قبوله والمبادرة إلى امتثاله فعلا أو تركا قال الله تعالى وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا وقال من يطع الرسول فقد أطاع الله ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا وكان السلف الصالح رضوان الله عليهم يدورون مع النصوص حيث دارت ويحكمون على الرجل بأنه على الطريق السوي ما دام على الأثر قال ابن أبي العز شارحا قول الإمام الطحاوي رحمهم الله تعالى قال الإمام الطحاوي ولا تثبت قدم الإسلام إلا على ظهر التسليم والاستسلام وقال الشارح أي لا يثبت إسلام من ممن لم يسلم لنصوص الوحيين وينقاد إليهما ولا يعترض عليها ولا يعارضها برأيه ومعقوله وقياسه وقال العلامة السعدي وإن من وإنما جاء به الرسول يتأين على العباد الأخذ به واتباعه ولا تحل مخالفته وإن نص الرسول على حكم كنص الله سبحانه وتعالى لا رخصة لأحد ولا عذر في تركه ولا يجوز تقديم قول أحد على قوله انتهى كلامه إخوة الإسلام ما ذلك كله لم يمنع انحراف طوائف من المسلمين عن سلوك الجادة فيه ولزوم الطريق السوي حيث اضطربت أفهامهم وزلت أقدامهم تجاه هدي النبي صلى الله عليه وسلم وقد أشار إليها النبي صلى الله عليه وسلم محذرا عنها بقوله فيما رواه الإمامان الإمام أبو داود والإمام الترمذي قال فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا واصرف عنا شر ما قضيت اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم بياك يا إخوانا مساء البركة أولا جمعة منا أكب وتنشوان hijiran annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama daga garin makka zuwa birnin madina a yau tana da shekara 1445 a kidan miladiya yau 12 ga watan hudu shekara ta 2024 wannan khutba ta mu babban abin da za ta mai da hankali a kai yamma 'yan uwa musulmi barka da sallah tare da addu'a ta alkhairi da roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya karɓi abin da muka gabatar na alkhairi abin da muka yi kuskure kuma muna fatan Allah shi ya mana sannan muna addu'a Allah ka ƙara tsare mana imani kada mi abin da za mu ruguza aikin da muka aikata daga ɓuɓɓanmu Allah subhanahu wa ta'ala ya shiga cikin lamarinmu ya ji yadda mu daɗi a duniya ya ji yadda mu daɗi a lahira ya tsamar da mu daga azaban wuta ranar tashin alkiyama. sannan wannan ba za ta yi magana akan waɗansu nau'o'in shiryan annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wanda sun tabbata sai dai abin ban takaici kuma an samu masu kai masunnonin annabi sallallahu alaihi wa sallama hari duk da mun sani cewa duk lokacin da abu ya daraja abu ya ƙima ya zama babba to idan aka bar shi kowane kare da doki ya samu to farashin shi ya sako ke amma duk abin da ya kima ba kowane kare da doki yake samu ba sai zaɓaɓɓu sai rabautattu sai waɗanda Allah ya nufin ɗaukaka darajarsu a duniya ɗaukaka darajar lahira to sai su samu abu mai kima abu mai daraja to a duniya babu abu mai kima da daraja kamar sunnan annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama da haka idan ta samu mahara idan ta samu mafarauta idan ta samu masu neman ruguzata to wannan bai nisa da abin da muka sani ba a cikin shirin annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا Allah ce kowane annabi sai mun saman mishi da makiya cikin mutane da aljannu shedanin mutane da aljannu waɗanda suka iya kyalkyalta magana su ƙawata magana su kyalkyalta ta ta fito gayi nan tana kyalkyali a ɗauka gaskiya ce amma ba gaskiya ba ce shedan ne ya ƙawata ta domin shiri batu zukatan mummunai su karkatar da su daga tafarkin manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama to ya Allah muna roƙonka duk yadda zamani ya kai ga caccanzawa Allah ka tabbatar da mu akan shirin manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama ya Allah kada ka sa mu saki tafarkin manzan Allah a cikin aqida ko a cikin ibada ko a cikin mu'amala ko a cikin komai Allah ka tabbatar da daga dagan mu akan shirin manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama domin musulunci dama ya gini ne akan abin da ya zo a cikin wahayi a cikin littafin Allah kenan ko abin da aka tasgo daga ingantacciyar hanya zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shi yasa bin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ɗaya daga cikin rukunai ne na imani wanda bai gamsu da annabi ba ko kuma ya gamsu da annabi amma annabi bai isa ya faɗi ko ya aikata kuma akwai kwaikwaye shi ba to wannan alama ce da ke nuni akan cewa imanin shi da annabi ba ta yi ba in kuma ta yi to ta yi da matsananciyar rauni wanda yake kila wannan imanin ba za ta iya tsamar da shi daga azaban Allah ba ranar tashin alkiyama idan aka tashi alkiyama aka zo ana raban almar'u ma'a man ahabbahu kowane mutum yana tare da wanda yake so to shi imanin shi da annabi sallallahu alaihi wasallam bata kai ga kiman da za ta iya sadar da shi ya zauna tare da manzon Allah ko ta tsamar da shi daga azaban wuta ba a daidai lokacin da yake kuma duk umarnin da muka samu ko hani da muka samu ya fito daga Allah ko ya fito daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya wajaba akan al'umma gabaki daya mu riko da wannan abu mu rungumi wannan abu mu kwatanta wannan abu in na nisanta ne mu nisanci wannan abu domin a cikin alqur'ani mai girma Allah yana cewa ma atakum ar-rasulu fakhuhu wa ma nahakum anhu fantahu duk abin da annabi ya kawo muku to ku rike shi fakhuhu Allah ce ku rike shi duk abin da annabi ya hana to ku nisance shi haka qur'ani ya zo mana da shi a wata ayan Allah yana cewa may yuti'ir rasul faqad ata Allah duk wanda ya bi annabi yema annabi da'a to yema Allah da'a ne domin duk abin da kaji manzon Allah ya faɗi to baya faɗi da ganin daman sa ko da ra'ayinsa face abin da Allah subhanahu wataala ya mishi wahayi akai sai Allah ce wa man tawalla duk wanda ya juya baya wannan yana alamta maka cewa duk iya yadda manzon Allah ya kai ga bayani da hikimansa da tausayin al'ummansa to akwai wanda zai juya baya sai Allah ce wa man tawalla duk wanda ya juya ma umarnin manzon Allah baya fa ma arsalnaka alaihim hafiza to kai manzon Allah bamu aiko ka kai ta bibiyan shi baka kyale shi fa inna ma alaikal balagu wa alaina alhisab kai dai ka isar amma bibiya da bincike kuma haƙƙin mu ne inji Allah subhanahu wataala shi yasa magabatan mu na kwarai su suna tafiya tare da nafsi ne duk lokacin da mutum ke wani abu to yana bin nassi ne in yayi da ijtihadinsa sai nassi ya bayyana masa cewa sabanin abin da yake fahimta to nan take zai juya ya karkata inda nassin qur'ani ko nassin sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo to haka magabata suke sahabbai da tabi'ai da tabi'ut tabi'in da al-ulama'ur rabbaniyun da malamai na Allah kawai su suna jiran ne su ji ina ne nassin ƙur'ani ko sunna ya zo to su ma haka nan za su yi rakiya kalaman a'imma musamman a'imma na fiqihu al-imamu abu hanifa al-imamu malik al-imamu shafi'i al-imamu ahmad da sauran manya-manyan malamai jigajigan tabi'ai da tabi'ut tabi'in maganganun su akan irin wannan ba kaɗan bane kwarai da gaske suna nuni akan cewa duk inda shari'ar manzon Allah ya bayyana muku to ku yi watsi da abin da mu muka faɗi ijtihadi ne muna iya fahimta yau gobe mu tashi akan wannan fahimtan gobe amma in manzon Allah ya zuga ya zo yanke hukunci magana ta riga ta kare kan katke maganganun waɗannan manya-manyan malamai ba kaɗan bane a cikin addinin musulunci shi yasa su magabata suna kimanta mutum yana kan shari'a ne in sun ga yana bin nassin Qur'ani da Sunna babu wani abu koma bayan wannan in sun ga yana bin ƙur'ani in yi aiki ce saboda manzan Allah ya yi ko manzan Allah ya bari saboda manzan Allah ya ce ko manzan Allah ya hana to a wannan lokaci sai su ɗauki mutum rigirgi sun ɗauki mutum na Allah mutumin da yake kan tafarki madaidaici yana kuma kan hanya madaidaiciya to haka magabata suke shi yasa al-imam ibn abul izzi lokacin da yake sharhin maganin al-imam qahawi al-imam qahawi kaga dan karni na hudu ne al'imam ibn abul'iz shi kuma ɗan ƙarni na bakwai ne to shi al'imam ƙahawu ya yi littafi alaƙaidatar ƙahawuya wanda ya fito da aƙidin musulunci a ciki sai yake cewa wala tasbutu qadamul islami illa ala zahari taslimi wal istislam yace musulunci bai tabbata da kafafunsa sai akan doran miƙa wuya ga Allah da miƙa wuya ga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam to shi mai sharhi da ya zo sai ce abinda malam ke nufi la ya sabutu islamu mallam yusallim li nususil wahayayn duk wanda imanin shi bai kai ya iya sallama ma nassin qur'ani da hadisi ba to imanin shi bai yi ba wa yanqadu ilaiha imanin shi bai kai ya iya karkata zuwa ga nassin qur'ani ko nassin hadisi ba wala ya'taribu alaiha duk wanda imanin shi bai hana shi ya rika mu'araba fito na fito da nasin qur'ani ko nasin hadisi ba wala yu'aribuha ya kuma kiyin aiki kiyin aiki da ita duk wanda imanin shi bai kai haka nan ba to imanin shi bai yi ba yace da ra'ayi saboda wani ra'ayi nashi wa ma'qulihi ko wani tunani nashi wa qiyasihi ko wani qiyasi nashi duk wanda ra'ayin shi da qiyasinsa da hankalin shi bai kai ga ya sallama man nasin qur'ani ko nasin hadisi ba ya bi qur'ani ko nasin hadisi ya kasa fito na fito da hadisi ba to wannan imanin shi bai yi ba al'allama asadi cikin bayanansa da yake fassara wancan aya yake cewa wa inna ma ja a bihin rasul ya ta'ayyanu alal ibadi al'akafu bihi wacce ba'ahu duk abin da ya zo daga manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama ta hanyar ingantacciya ya waje ba akan al'umma su yi riko da shi kuma su bin shi ya ce baya halasta a saba ma wannan abu ya ce kuma duk nassin hadisi in manzan Allah ya nasa wani abu akan wani hukunci to daidai yake da a ce Allah ne ya faɗi a cikin alƙur'ani ya ce lauru kusata li ahadin babu wani mutum da za a ba shi lasisi wala uzara ba wani uzuri da za a yi ma wani bawa a biya zo daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama fitar ki sannan shi sai ya watsi da shi ba wannan mutumin a duniya ya ce wala yazur taqdima qawla ahadin ala qawlihi ba kuma ya halasta a gabatar da maganan wani akan maganan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama to ala ayyuhal abubuwan suna da yawa sai dai duk da wannan abin takaicin waɗansu ƙungiyoyi ko waɗansu ɗaiɗaikun mutane sun karkace sun banɗare sun bauɗe sun ɗauki ɓatacciyar hanya ta yadda ya kasance tunaninsu na kai komo sun kasa tsaya su bi tafarkin manzan Allah zalla ƙafafansu sun zane sun kasa tsayuwa akan tafarkin sunnan annabi sallallahu alaihi wa sallama duk da kasancewar manzon Allah dama ya riga ya gaya mana hakan ma zai faru a cikin hadisin da al'imamu abu dawud da al'imamu tirmizi suka ruwaito manzan Allah ke cewa fa innahu mai ya'ish minkum duk wanda rayuwa ce mishi tsawo a cikinku to zai ga ikhtilafan kafira zai ga sabani da yawa sabanin nan a cikin addini ba ana maka tadin sabani a cikin rayuwa ba amma sai annabi ya ba mu gamanniyar ka'ida duk inda batacce ya kai ga batansa rudadde ya kai ga rudaninsa bauɗaɗɗe ya kai ga bauɗewansa karkatacce ya kai ga karkacewarsa to kai ga gamanniyar ka'ida da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya baka in dai kana neman cin nasarar duniya da cin nasarar lahira rike ta kauka zauna lafiya sai annabi ya ce fa sayraktilafan kafiran fa alaikum bi sunnati jama'a na rika sheku akan riko da sunnata na rika sheku akan riko da sunnata ba waye mai waye ko hankalin ne hankali ko iya lallan kwasa magana ko kawata magana ko ya kware gurin falsafanci duk ba wannan bane alaikum bi sunnati ku yi riko da sunnata da sunnan khalifofi na guda hudu shiryayyu in ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine Abubakar da Umar da Uthman da Ali kai ka kawo mana naka gwanin wanda ya samu wannan lasisi manzon Allah ce ku rike ta da mataunanku saboda an san za manzon Allah san za a rika wasa da kwakwalan mutane masu wayo masu dabara ‘yan a caɓan addini za su rika fitowa suna neman su rika wasa da hankalin mutane su karkatar da su daga shirya manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam sai manzan Allah cewa iya kuma muhadasatul umur a herɗanku jama'a a herɗanku ina tsoratar da ku bin fararrun al'amara fa inna kulla bid'atin balala domin duk wata bid'a bata ce wannan duka shimfiɗa ne muka yi saboda mai tambihi akan waɗansu abubuwa guda uku waɗanda yake suna da alaƙa da watan ramabana wanda muka fito kwanan nan abu na farko muna son mai tambihi akan faɗin manzan Allah sallallahu alaihi wasallama man sama ramabana wa atba'ahu sittan min shawwal kana kasawmid dahar duk wanda ya azumci watan ramadan sannan ya azumci kwanaki shida a cikin watan shawwal to Allah zai rubuta mishi ya samu shekara ɗaya yana azumin farilla azumin farilla ba azumin nafila ba zai rubuta mishi ya samu shekara ɗaya ne na azumin farilla wannan hadisi saboda ingancinsa al'imamu muslim ya ruwaito shi al'imamu ahmad bin hanbal ya ruwaito shi al'imamu abu dawud tirmidhi nasa'i da ibn maja duk cikansu sun ruwaito wannan hadisi kuma malaman addinin musulunci sun karɓi wannan hadisi to amma akwai karkatattu irin su dakta guru suna inkari irin wannan hadisin dama ya saba bata hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam yakan ce waɗannan hadisai ne a bar su a bula me ya dalilin shi imamu malik bai san wannan hadisin ba wallahi ba duk ilimin duniya al imamu malik ya sani ba ko sayyidina abakar ba duka ilimin duniya ya sani ba so da haka wanda ya zo yana neman ya tada al'umma akan wannan shari'a ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya dora su akan wata fahimta karkatacciya da irin waɗansu ra'ayoya da ya samo su daga miyagun malaman shi da ya karatu a gabansu a garin Misira ya kuma tafi ƙasar Saudiya ya samu irin waɗannan miyagun malaman ya karatu a gabansu waɗanda yake ba shirin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama bane a garin a gabansu to irin wannan ku kyale masa abinsa ku rungumi manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama manzan Allah zai rungume ka ranar tashin alkiyama duk wanda ya juya wa manzan Allah baya wallahi ba shi da rabo a cikin rahaman Allah ranar tashin alkiyama ba maganan wane bane ba maganan wane bane in ana maganan maganan manzan Allah to an tura maganan kowa fa kenan sayyidina abdullahi dan abbas yana gaya masa habbai manzan Allah yayi kaza suka ce to ai sayyidina abubakar da umar so basu bayyana haka ba yace subhanallahi ya ce kaɗan ya rage a muku ruwan azaba daga sama kaɗan ya rage a muku ruwan azaba daga sama ruwan duwatsu ya ce ina gaya muku manzan Allah ce kuna gaya min abubakar da umar ya ce in ana maganan manzan Allah wake maganan abubakar da umar kuma in ana maganan manzan Allah wake maganan wani malami malamin ba sahabi ba tabi ba cikin tabi'ut tabi'in in ana maganan manzan Allah wake maganan wani malami ko maganan wani dan gidan wani malami ana magana ne kawai akan shirye manzan Allah sallallahu alaihi wasallam da haka ya ‘yan uwana musulmi mu riko da shirin manzan Allah ku kyara kowa dama manzan Allah ya gama irin waɗannan karkatattun mutanen za su zo abu na biyu akwai waɗansu mutane waɗansu a cikin da'irin sunna waɗansu a cikin da'irin bid'a duk na ji waɗannan mutanen sun fara inkarin tahajjud da ake yi a goman ƙarshen ramadan har na ji wani na cewa wai ba shiryan annabi ba ne na ji wani ɗan bid'a shi kuma yana cewa wai in izala sun ƙirƙiro ta hajjud to in sun ƙirƙiro ta hajjud kuma sai su zo su ce maulidi ba kyau to da ta hajjud da maulidi duka babu nasu na rantse da Allah karkacewa ne ɓata ne ƙarya ne duk wanda ya nemi ya sa maka shakka akan cewa wai ta hajjud da ake a goman ƙarshen ramadan wai ba shi da asali a cikin shirya manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam na rantsa maka da Allah ɓatacci ne makaryaci ne hadisai sun inganta a cikin asunan al'arba'a a cikin sunan al'imamu abu dawud ya rawaito wannan hadisi al'imamu turmizi kai waɗansu ma hadisan a cikin bukari da musulun suke sayidina abu zarrin ka duba sunan abi dawud in ka duba can cikin ƙarshe-ƙarshen kitabus sala za ga ya kawo maka hadisai masu yawa wanda abu zarin yake ba da bayanin cewa a goman ƙarshen ramadan annisosan sun yi azumi da shi amma bai musu ƙiyamun laili ba a goman farko da goman tsakiya ya ce a goman ƙarshe annisosan bai mana ƙiyamun laili ba har sai ranar wato da ya rage sauran kwana bakwai watan ya fita wato daren 23 ga wata kenan ya ce annabi sallallahu alaihi wasallama ya tsayaye mana sallah har sai da muka ɗauki ɗaya bisa uku na dare ya ce da ya rage sauran kwana shida watan ya ƙari annabi bai fito ya mana ƙiyamun laili ba da ya rage sauran kwana biyar daren ashirin da biyar ga wata kenan ya ce annabi ya fito ya mana ƙiyamun laili sai da muka ɗauki rabin dare ga baki ɗaya muna sallah har sai na abu zar ya ce ya manzan Allah launa faltana kiyama hazihin laila ya manzan Allah ka ƙara mana wannan na filfilin mana a cikin wannan dare ne albarka manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce a lokacin ne ya faɗi wancan hadisin ya ce ai innahu man qama ma al imami hatta yansarifa kutiba lahu qiyamu laylihi ai duk wanda ya salla tare da liman bai gudu ba har liman ya sallama aka gama sallah to Allah zai rubuta mishi kamar yayi sallah a daren ne ga baki daya a lokacin ne manzan Allah faɗi wannan magana ya ce da ya rage tsoron kwana hudu ramadan ta ƙari manzan Allah bai fito ba amma da ya rage tsoron kwana uku daren ashirin da bakwai kenan sayidina abu zarrin ya ce a ranar manzan Allah ya tashe mu ya ce da matansa da iyalansa da sauran mutane duk sai da manzan Allah ya karkato mu har da mata a ɗakin shi wannan sallah a cikin masallaci haka yazo a cikin riwayar al-Imam bukhari a cikin masallaci manzon Allah ya taso su da maza da mata da makwabta da iyalansa duka har da yara suka fito aka yi tafafa ta ibada ya ce har sai da muka yi tsoron ma alfijir zai keto manzon Allah bai gama sallan nan ba a gurguje kamar karfe biyar sauran minti goma suka gama sallan ba kaga dai alfijir tana keto a karshe karshen ramadanin nan biyar da minti goma zuwa biyar da kwata to kamar biyar sauran minti goma sai na abu zarin ya ba mu labari cewa manzon Allah ya gama sallan nan a gurguje suka je gida suka ɗanci dabino a gurguje aka dawo masallaci aka yi sallah kuma da maza da mata da yara da kowa da kowa ya halarci sallan nan ce wani ya fito ya ce maka wai wannan wai bid'a ce yan izala suka kirkiro kuma abin da zai nuna maka ƙaryen waɗannan mutanen da wancan da ya faɗi a da'irin ahlus sunnan da wancan da ya faɗi a da'irin yan bid'a duk makaryata ne sayyidina Umar a zamanin sa saboda ya san wannan shiriyar ta manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama haka nan ya keɓe ma ɗan uwa maza ya keɓe musu tamimu dari a ba ta nemi dare ba ya keɓe musu ubayu bin ka'ab ya ce shi zai riƙa muku sallan tarawih da tahajjud su a gurinsa da tarawih da tahajjud duk abu ɗaya ne kawai ƙiyamun laili kawai ƙiyamun ramadan suka sani ya ce shi ya keɓe mu saboda gugama mai ubayu bin ka'ab a wata riwaya aka ce shi sayyidina umar ya keɓe musu tanimi dari shine limamin mata a wata riwaya aka ce suleiman bin abi hatima hasma afwan hasma suleiman bin abi hasma shi sayyidina umar ya kebe ma mata shine limamin mata matan a dakunan su ne suke bin shi sallah ko da kaji manzon Allah ya faɗi cewa mata sallan su a dakunan su yafi alkhairi to banda goman karshen ramadan banda goman karshen ramadan goman karshen ramadan kowa ya fito a tattarko a masallaci a tafafa ta ibada wani yana iya cewa to ai manzon Allah ya rika yi na daga kafa bai fitowa na na aisha ta tambaye shi kamar yadda ya zo a cikin sahih bukhari ya manzan Allah me yasa ka fito jiya amma yau baka fito ba riwayar hadisin na na aisha wani sahabi ya tambaye shi yace fa innahu lam yakhfa alayya maqamukum ba wai ban san kun tare bane na san kun taru kun cinciro da a masallaci sai dai na ki fitowa ne ina tsoron kar a fallanta muku wannan sallah inda manzan Allah mai da shi tutur yana fitowa to za a ce farilla ne to kuma kaga ai da yi mana kunci to saboda kar a dauka farilla ne manzo Allah ce shi yasa kar Allah ya fallanta muku shi yasa sai ban fitun ba to shikenan yanzu manzo Allah ba shi a duniya ba maganin fallantawa shi yasa a zamanin sahabbai sayyidina Abubakar ya ci gaba da barin mutane ana tahajjud a masallacin Annabi sallallahu a zamanin sayyidina Umar a zamanin sayyidina Abubakar ana yi a daidaiku ne a zamanin sayyidina Umar ya tuno da wancan aiki da manzon Allah yi sai ya hada mutane sai ya ba su abin nan Ubay bin Ka'ab ya kuma ba su Suleiman bin Abi Hasma a zamanin Sayyidina Aliyu shi ma haka nan ya kebe ma mazaje me musu sallah shine da Ubay bin Ka'ab su kuma mataye ya kebe musu wani sabi da ake kiran shi Arfaja Afaqati a zamanin Sayyidina Aliyu kenan to duk wannan sai wani batacce halakakke tabadde sai ya zo ce maka ba shirye manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bane dama shi ɗan yana magana a harshen waɗansu mutane yana iya zuwa yi magana a harshen waɗansu to duk wanda ke neman ya muku wasa da imani ya sa ku shantake ku lalace ku koma a goman ƙarshen ramadan ku kwanta a da hannu ga wani shashasha yana faɗin wai wai da daddare ka kwanta ka miƙe kafa kai ta tusa idan ka ba komi ba abin da zai same ka matacce halakakke shiryan manzon Allah ake magana akai yanzu shiryan manzon Allah muke magana duk wani wanda yake neman ya maka wasa da imani ya raba ka da Allah to babu shaidani kamar shi so da haka jama'a sai mun yi taka tsantsan abu na uku shine abin da ya faru tun daga 28 ko 27 ga watan Ramadan da aka samu masu ilimin taurari suka fito qata'an suka yanke hukunci kar ma a bata makai lokaci a ce za a duba wata wata a lokacin ma ashirin da tara ga watan ba a haife shi ba kamar da sakariya ba a haife shi ba wanda ya ce ya ga wata ma ƙanya yake wanda ya ce zai sallah ya sallah a cikin ramadan to wannan iya mabalagakun min ilmi iya ilimin ku kenan ku je ku ta ilimin ku amma wallahi ba shirye manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bane shirye manzon Allah shine sumu li ru'yatihi wa aqiru li ru'yatihi kenan yanzu sai mu lalace daren ashirin da daren daren da daddare ashirin da tara ga wata da daddare duk sai mu shantake ai masu ilimin taurari sun ce ba za a gani ba sai mu tozarta shiryan manzan Allah na duba wata ku lura da kyau duk abin da Allah ya shar'anta yakan shar'anta ne wanda zai iya zama ya dace da kwakwalwan yaro babba mace namiji ɗan ƙauye ɗan birni jahili da malami idan aka ce maka fitowar alfijir bayi da bukatun sai ka yi karatu ka yi digiri sannan za ka iya gane fitowar alfijir bayi da bukatun sai ka zama ɗan birni da ɗan ƙauye da ɗan birni da mace da namiji za su iya gane fitowar alfijir idan aka ce maka zawali da ɗan ƙauye da ɗan birni da mace da namiji da yaro da hakimi da talaka da mai kuɗi da wanda ke jin yunwa da wanda bai jin yunwa zai iya gane zawali in aka ce maka faɗuwar rana kowa zai gane in aka ce maka abin nan shafaki ya ɓace kowa zai iya ganewa to amma a ce maka wani calculation za a yi wai wata te kaza te kaza te kaza rana te kaza te kaza te kaza te kaza cikin kowane mutum dubu kana iya samun mutum dubun nan ba mutum ɗaya da zai iya wannan calculation din Allah zai bautar da mu da irin wannan wannan ƙaryan banza ne kawai ƙaryan banza ne kawai abinda Allah ya shar'anta mana idan aka kai azumi 29 ga wata ku duba wata in Allah ya nuna muku ku yi sallah in Allah bai nuna muku ba ku kame sai in Allah ya kai mu gobe shiryen kenan bata lokaci ne ka zo wai tsaya ma in tambaye ku jama'a wai wannan ilimin sabon ilimi ne ko tsohon ilimi in na ce sabo ne kamar shekara da wuce goma ne ko ashirin ko talatin ko arba'in ko ɗari ba ko ko ilimin nan dama can akwai shi a gurin magabatanmu malamai na Allah da suka gabata idan sabon ilimi ne yau shekara 200-300-400 ba to da sabon ilimi ne da wannan kirkiran sabon ilimin ne da wannan bid'an ilimin ne za mu kore shirin manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama da sabon ilimi in kuma ka ce a tsohon ilimi ne ai tsantsantsantsana akwai tun zamanin annabi da sabbai ma akwai shi to wani malami ne na cikin musulunci tun daga kan annabin sallallahu alaihi wasallama ko sahabbai wani malami ne ya taɓa kafa hujja da ganin wata ko kore ganin wata akan cewa wai masu ilimin taurari almunajjimuna wai sun ce za a gani ko ba za a gani ba kun taba karanta wannan cewa in su malamai a zamanin kila misali a ce sayyidina Umar masu ilimin taurari sun zo sun ce ba za a gani ba kar ma bata mu kai lokaci kun taba jin wannan magana sai a wannan zamanin shekara ta 1445 shine kawai za a fito mana da wannan barnan da wannan halakar mu watsi da shirin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na duba wata manzan Allah ce mu al'umma ce wanda yake ba ma irin wannan hisabin wannan kuje ku ta abinku ba za a ce kai laifi ba in kai abinka amma kar ya ci karo da shirye manzan Allah sallallahu alaihi wasallam in ya ci karo da shirye manzan Allah sallallahu alaihi wasallam to anan ne aibin ka yake ka fada cikin halaka da tabewa ka kyale bayan Allah da Allah bautar da mu mu duba wata mu duba in mun gani mu fito mu sallan idi in ba mu gani ba mu kani shikenan ɓata maka lokaci ne so nawa likita mace za ta je ya ce mata wannan ba za ki iya haihuwa da kanki ba sai an miki aiki kuma lokacin haihuwanki da yi ba tana fita daga ɗakin likita ta dawo ɗakinta ta yi naƙuda ta haihu da izinin Allah so nawa ake samun wannan so nawa ne ake samun injiniyoyi su kirdado a ce maka za a yi ruwa a garin zaria sai Allah ya sa kawai iska so nawa ake samun wannan so nawa ake samun waɗansu injine ko waɗansu abin nan scientist haka su fitar da wani calculation kuma sai Allah subhanahu wata'ala sai yana faruwan abin ko a ƙasashen turawan ma wanda suke da bincike mai zurfi sau nawa za su zo Allah ya rufe musu ido ba su ga kaɗawan wata iska ba kuma iskan ta kaɗa ta zo ta halakar da mutanen su ta ɓannata musu dukiya ba su kuma gazuwanta ba kuma duk masu calculation sun bi sun yi so nawa ne a kasashen irin su japan za su yi gini su ce wannan ginin an yi shi ne saboda ya kalubalanci girgizan kasa suna gama ginin duk irin sinadarin da za su sa kawai Allah subhanahu wataala ya kawo karamin girgizan kasa ta tarwatsa wannan ginin kai dan adam kawai ka je ka abin da zaka iya yi amma al'amarin Allah sararin samaniyan Allah ka bar ma Allah abin shi bayan Allah ka basu da Allah mahalicin su kar ka shiga ma Allah cikin mulki da wai ka je ka yi wani calculation calculation ɗin da yake ƙirƙirarre ne fararre ne ƙwaƙwalwar ɗan adam yana iya birkicewa ya zama ya zama ba haka ba ba za mu yi musun ilimi ba duk abin da ya tabbata ilimi ba ka musun shi amma idan ilimi ya ne ya tauye ko ya taɗe sunan annabi sallallahu alaihi wasallam ko ya kai ma sunan annabi hari wannan ilimin ya zama halaka ya zama ɓanna ya zama taɗewa to ala ayyi hal waɗannan abubuwa guda uku su nake so in mana tambihi akai da azumin sutta shawwal mu dauda mara mu dauda mara mi azumin sutta shawwal kar mi da akari da maganar kwatattu halakaku sannan kar wani ya ƙara sa mana shubuha cewa wai wai tahajjud ko fitowar mata wai a goman ƙarshe bid'a ce ba shari'an annabi bane su zauna su yi sallah a ɗakin su eh wannan hadisi ya tabbata su zauna su yi ɗaki sallah a ɗakin su yafi amma an ka tsama goman ƙarshen Ramadan me yasa saboda a goman ƙarshen Ramadan ne annabi ya fito da nana Aisha daga ɗakinta ya fito da nana Hafsatu daga ɗakinta ya fito da nana Zainabu daga ɗakinta duk matan manzo Allah sassa ya fito da su ya kawo su masallaci to ka ga yanzu wannan aikin na annabi ya keɓance wancan gamannan umarnin kenan mata su fito sai dai akwai barazanar tsaro wannan kuma suna iya zama a ɗakinsu ko kuma wata ce a ni ba zan fito ba to ba lalle ba tilas ba ce tilas ke fito ba amma bid'a ce ba bid'a ba ce shiriyan ba na annabi a shiriyan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ne kai koyi da wani ya samu kwata shubha akai da sai kuma harkan masu falaki abin nan masu ilimin taurari to su tsaya iya inda suka tsaya amma in suka shigo da'iran sunna to za su ruguje Allah ka shirye da mu Allah ka ba mu lafiya da zama lafiya da gamawa lafiya ya Allah ka rufa mana asirin mu duniya da lahira abinda muka yi aiki na abinda muka aikata na alkhairi Allah ka karba abinda muka yi na kurakure Allah ka gafarta mana Allah ka yantar da mu daga azaba Allah ka shigar da mu cikin rahamanka Allah ka yalwata arzikin mu Allah ka kyautata karshen mu Allah ka jikan magabatan mu Allah ka ɗaukaka darajojinsu mu ma an mutum mu ta zo Allah ka samu cika da imani